الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun wani littafi mai albarka na Bulugul Maram da muke gabatarwa a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba har yanzu muna cikin kitabul buyo littafi mai bayani akan kasuwanci inda satin da ya gabata mun kare babi wanda yake bayani akan kasuwanci wanda aka hana a musulunci wanda mun gani akan cewa ka'ida malamai suka ce kullu bai'in nuhiya anhu fa innahu yarji'u imma ilal jahalati awit taghriri awir riba duk kasuwancin da kaga an hana a musulunci to dalilin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ne imma riba ko kuma rishin sanin takamaiman yadda abun yake ko kuma yaudara kafin mu ci gaba akwai tambayoyi guda biyu wanda suna da alaka da babin mu mai tambaya ta farko dan uwa ne daga ƙauye yace malam tambaya ta shine a ƙauye muna da wata al'ada shine a muna muna amsar bashi na kuɗi a wajen mutane idan lokacin noman albasa ya yi da sharaɗin idan muka ƙare za mu biya su da albasa kin to shin har ya halatta mu amshi kuɗi gare su amma wajen biya mu ba su albasa wannan tambaya ce mai muhimmanci sosai amsa anan shine wallahu ta'ala a'lam ya halatta amma da sharadi ya kasance albasar da za ku ba su kimar kudin da suka ba ku ne ba tare da ƙari ba ba tare da rage ba daidai kimar yadda albasar take a lokacin da za ku biyan su daidai hakanan za ku ba su a wannan lokacin misali buhu yana jikka goma goma lokacin da za ku biyan su jikka hamsin suka ramta muku to buhu goma za ku ba su ba za ku ƙara musu komai a ciki ba in kuka ƙara wani abu ya zaman tori ba cikin wannan shine matukar dai ba a samu ƙari ba ya halatta ku biya su da albasa domin kawon matsayin kuɗin nasu ne kuka ba su ƙimar kuɗin nasu ne kuka ba su sai tambaya ta ƙarshe wadda tambaya ce wadda ta hito daga mutane masu yawa a cikin Nijar da wajen Nijar kuma an jima da aka yi ta mini wannan tambayar to don saboda rikici da ke cikin tambayar shi yasa ban ba da amsar ta ba a zahiri amma a ɗaiɗaikun nan mutane na sha ba su amsar ta amma in hito in yi magana haka sai da na tsaya na yi takamaiman bincike akan wannan domin abu ne na zamani idan kuma aka ce maka abu na zamani to yana buƙatar dogon bincike yana buƙatar bin diddigin malumai na zamani yadda suka mai suna fassara al'amarin wannan masu tambayoyin duka suna tambaya ne akan wata application da ta shigo da ake ce ma data robo wadda a kasashen waje sun saba sun jima suna yin ta irin nigeria da sauransu amma a niger a 'yan watannin nan ne ta shigo data robo duka tambayar su shin ya halatta ko kuma bai halatta ba idan wanda bai san data robo ba shine suke ce ma wai saka hannun jari za ka sanya kuɗi ne misali jikka biyu zuwa abin da ya sama kullum wannan kuɗin naka za su karuwa sai adadin kwanakin da ka zaɓa sai a baka wannan ribar da ta hau sama uwar tana nan ashe wanda yake son bincike na iya ƙara bincike ga da yadda takamammai abin nata yake to me hukuncin wannan data robokin a musulunci wannan ya suna ce ma abun hannun jari saka hannun jari me saka hannun jari su kasuwanci ne suka kai zaka ba da kuɗi ne wanda da su za a juya shine a zahirin maganarsu su amma batininta Allahu alam to idan muka je a zahirin abinda suka fassara ta wannan da larab da fikihu shi ake ce ma aqdul musharaka aqdul musharaka ma'ana yarjejeniya ta tarayya a wajen wani kasuwanci to wannan aqdul musharaka kin yana da sharuɗa daga cikin sharuɗan sa wanda wannan data rubukin bai cika ba shine an yakuna al-ma'quda alaihi mubahun naf'i ya kasance abun da aka yi yarjejeniya a kansa za a sayar da wannan kuɗin da aka yi tarayya ya kasance abun da ya halatta ne to su kuma wannan data robokin ba su gaya muku kuɗin da kuka ba su kasuwanci wani iri ne za su yi domin mafi yawanci wannan application kin da ake samu daga turawa suke masali asali ma mafi yawanci daga yahudawa to kenan sai ya kasance idan aka ce yahudawa ne ko ke jagorantar abu to ka san kasuwancin da za a yi a mafi rinjayen zato na alkhairi ne ko na sharri mai yiwa da kuɗin da kuke sa na hannun jari da su ne za a zan biyan terroristkin da suke kashe kuma ana wa'annan 'yan daba da suke kewaye da nijar suna hallaka sojojinmu ba wanda ya sani kenan rishin wannan kin rishin sanin wannan kin shi kadai ma yakan iya sanya wannan kasuwancin ko kuma wannan application kin ta zamanto ba ta halatta ba kuma asali wannan data robokin babu tabbaci akan iya a yaudar mutane shi kuma malamai suke cewa kullu mu'amalatin تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فمحرمة dukkanin wata yarjejeniya wadda ta kumshi rishin sanin takamamman yadda abu yake da kuma yaudara a ciki to wannan me yake da suna mu'amalar za ta kasance haramu da haka yan uwa masu girma wannan application kin wannan al'amari na data robo abin da yake a zahiri shine rishin halaccinsa kai ko ba a gaya maka ba cewa bai halatta ba kai kanka zaka iya ba kanka amsa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo yana tambayar sa menene menene iba menene aikin alkhairi me aikin sharri sai manzo Allah ya ce masa istafti qalbak ka tambayi zuciyarka al ithmu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadr shine shi zunubi shine abunda kake shakka lokacin da kake yin sa duk mutunan kirki idan ya ji wannan application kin sai ya shakka ko baka yi aikin komi ba ka sa jaka biyu amma kuma kullum a baka riba kullum a baka riba dala akwai shakka ko babu shakka a ciki ka san akwai shakka kuma mafi yawanci irin wannan yahudawa suna kyarkyaro sa ne da irin su kiriptokin nan mafi yawanci yahuda suna kyarkyaro sa ne don saboda su koya mana ragwanci su sun tashi sun zage damke sun yi tsakere-kere wanda su ma ke mulkan kuɗin da muke kashe yanzu suna so mu zamna ba mu aikin komi sai dai jiran banza ta isko mu kinan lokacin da samari suka dogara da wannan irin application kin suna yin su zai kasance kenan ba mu da mustakbal ba mu da samarin da za su kokarin amfantan wani abu kawai ma'anan su kyarkyar wasu abubuwa wanda za su amfana al'ummar mu musan da cewa dukiya asali ta Allah ce almalu malullah dukiya dukiya ta Allah ce Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dukiyar ne don ya ga yadda za mu yi kuma kowannen mu Allah zai tambayi sa akan dukiyar da ya basa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba'in babu wani mutum da dugadugansa za su gushe a gaban Allah maɗaukakin sarki face an tambayi sa game da abubuwa guda hudu daga ciki sai manzo Allah ya ce an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa dukiyarsa ina ya samo ta kuma a cikin mi ya kashe ta kenan wannan sai ya kasance jan kunne ne a gare mu akan cewa mu san ina za mu sa dukiyoyinmu Allah ya ba mu ikon neman halaliyar mu da zage damtse a wajen nema idan ba kuma ba a yau za mu tashi babu alkhiyar babu alkhiyar me ake ce ma alkhiyar a nan idan aka ce alkhiyar a fiqihu ana nuhin khiyarul majlis shine ma'anan zabi me ake nuhi da zabi shine a duk lokacin da kuka kulla kasuwanci kowanne daga cikin ku yana da damar ya hwasa matukar kuna a wuri guda an gane ko shine ake ce ma khiyarul majlis ka sai abu wajen wane kuna a wuri guda buku rabu ba an gane da kyau ko to kana da damar ka hwasa shi ma yana da damar ya hwasa amma da an ce kun rabu to shikenan kasuwanci ya lazumta dole sai an tai da shi to shine ma'anan alkhiyar anan ma'ana zabi a wajen kasuwanci a hadisi na farko da malam ya kawo ni anan hadisin da muka yi na ƙarshe shine ni malam ya buɗa da shi ban san akwai wanda littafinsa yake haka nan ba haka nan yake wajen ku hadisun man aqala musliman bai'atahu haka yake ba shi bane harko ko jayi ni a wuri na shine harko amma mun yi shi a satin da ya wuce asali wannan hadisin nan ne kamata a ce an sa shi ba babin karshe ba babin da muka wuce kenan muna iya mu karanta shi kai tsaye sai mu wuce tunda mun yi bayanin shi a wancan satin mali ce an abi huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga abu huraira Allah ya da shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man aqala musliman bai'atahu duk wanda ya wasa ma wani musulmi kasuwancinsa a ƙalallahu athratahu Allah zai yahi masa zunubansa mutum ne sai kaya a gare ka bayan ya tahi sai ya komo cewa na kai haƙuri da Allah ina so in wasa wannan kasuwancin ka bani kuɗi na abun nan ba shi ya kamata in sai ba ko kuma wata matsala ta haɗo mini wadda ina da buƙatar abun da ya yi wannan to shine ma'anan sai ka yahi ka ce to babu laihi kawo kayan sai ka bashi kuɗin sa tare da cewa kana da damar ka ce a'a kai ba za ka amsa ba kun baka da laihin komai a wajen Allah an gane ko to manzo Allah ce duk wanda yi haka to Allah zai yahi masa zunubansa rawahu abu daud wa ibn majah wa sahahahu ibn hibban wal hakim mali ce wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kala daga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce idan ta baya an rajulani idan mazaje guda biyu suka yi kasuwanci ma'ana suka yi saye da sayarwa fa kullu wahidin minhuma bil khiyari to kowanne ɗaya daga cikinsu yana da zaɓi malam ya tafarraka matuƙar busu rabu ba wa kana jami'an suka kasance a haɗe a tare au yu khayyara ahaduhumal akhar ko kuma ɗayan ya ba ɗai zaɓi fa in khayyara ahaduhumal akhar idan ɗai ya ba ɗai zaɓi fatabaya'a ala zalika suka yi kasuwanci akan haka faqad wajibal bai'u to kasuwanci ya wajabta ya tabbata ma'ana ka saida mishi ya saida maka shikenan sai ka ce to da na saida maka ko ba mu rabu ba ba za ka ce ba za ka ce baka komo shine ma'anan fa in khayyara ahaduhuma da mun yi kasuwancin ho ba ba zan ba zan canza maka ba ka ce eh babu matsala to shikenan kasuwanci ya tabbata ko da buku rabu ba tunda an yi wannan sharadin shikenan mali ce wa in tafarraka idan kuma suka rabu ba'da an tabaya'a bayan sun yi saye da sayarwa walam yatruk wahidun minhum albay'u kuma babu wanda ya bar kasuwancin daga ciki faqad wajaba albay'u to kasuwanci ya wajabta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim lafazi na muslim ne abinda wannan hadisi yake nunawa kana da damar in ka sayi kaya kamin ku rabu ka hwasa amma da kun rabu shikenan babu damar ka komo ka ce za a canza maka sai in shi dan kasuwan ya ga dama ya kyale male cewa an amru bin shu'aibin an abihi an karbo daga amru dan shu'aib daga ma'aifinsa an jaddihi daga kakansa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce alba'i'u wal mubta'u mai saye mai sayarwa da wanda yake saye shine alba'i' shine ma'anan mai sayarwa kenan ismul fa'il ne wal mubta da wanda yake saye bil khiyari kowannen su yana da zabi hatta ya tafarraqa har sai in sun rabu illa an takuna safaqata khiyarin sai in ya kasance tabi ne na zabi ma'ana sai ya kasance kasuwanci ne wanda kuka kulla da cewa da an sayar ba za a rusa kasuwancin ba shine ma'anan safaqata khiyarin wala ya hillu lahu an yi fariƙahu ba ya halatta a gare sa ya rabu da shi khashiyata an yastaqilahu dan tsoron kada ya meke da suna ya roshe kasuwancin ma'ana ka sai da ma mutum kaya kana sai da mishi sai kai sauri ka sha kwana an gane ko dan saboda kada ya komo ya ce ya hwasa tunda da ka sha kwana an rabu ko an gane ko to wannan kayi hila idan kuma kai wannan hilakin zai rushe maka hakkinka alhiyalu fi shar'i batila malai ce rawahu al-khamsa marawaita hadisin nan guda biyar suka rawaito sa illa ibn majah sai da ibn majah wa daraqutni da imamu daraqutni wa ibn khuzaima da imamu ibn khuzaima wa ibn al-jarud da al-imam ibn al-jarud wa fi riwayatin a cikin wata riwaya hatta yatafarraqa min makanihima har sai sun rabu daga wurinsu wannan hadisan suna nuna muna mahimmancin karatun addini idan kana karatun addini kaga kai dan kasuwa ba za a yi ta rushe ma kasuwanci ba ka sai dama mutum kaya sai da ya ta gida ya komo ya ce ya hwasa sai ka ce to ni kun ban hwasa ba an gane ko baka lahin kuma komai a wajen Allah don saboda an rabu babu khiyarun majlis kenan ya sayi kaya ba a rabu bai ce na hwasa sai ka ce to shikenan dama kana damar ka hwasa tunda muna tare amma da ka tahi shikenan malai cewa an ibni umar radiyallahu anhu ma kala daga ibnu umar allah ya dada su ya ce zakara rajulun linnabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambaya ma ma'aikin allah annahu yukhda'u fil buyu'i akan cewa ana yaudararsa a wajen kasuwanci faƙala sai manzon allah ya ce idza bayata idan kai kasuwanci faƙul ka ce la khilaba babu yaudara za ka sayi sai ka ce to da sharaɗi wa babu yaudara shine ma'anar la khilaba ai la khiyana muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin me yake nuna muna idan ya kasance baka iya kasuwanci ba to haka ya kamata kai ka ce to babu yaudara mahimmancin wannan shine ko da a ce ka je gida ka komo dole ya canza maka inda har ya yaudare ka an gane ko shine mahimmancin wannan muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa kenan wannan shine alkhiyaru fil bai'i zabi a cikin kasuwanci wannan ina ji a wajen turawa SK suna da shi a ce in ka sayi abu kana da damar ka ka canza shi matukar kana wurin abinda dai na sani misali irin farmasi ba su ba su karba ko da za ka sai magani daga baya ka komo ka ce a'a ka fasa ba su yarda sai in dai sun san ka misali amma ba su yarda to irin wannan kun gani ya saba ma addini matukar ba ka huta daga wurin ba ko da a ce ka huta bakin kofa wannan bai lalata maka khiyarul majlis domin khiyarul majlis ne ka rabu da wurin bakin kofa ko har yanzu wurin ne an gane da kyau ko wannan shine kenan mala ce babu riba babi mai bayani akan riba babi mai bayani akan bala'i babi mai bayani akan musiha babi mai bayani akan abun da ya zamanto ruwan dare ga duniya a yanzu babi mai bayanin wani ɓoyayyen abu wanda da yawa na yin shi busu san suna yi ba ita ce riba me ake ce ma riba riba da larabci shine a ziyada annama ƙari amma a istilahi idan aka ce riba shine hiya ziyadatu fi ashiya'in makhsusa shine ƙari a cikin wasu keɓantattun abubuwa ba cikin komi ake samun riba ba akwai abubuwan da ake samun riba a cikinsu kinan wannan hadisin za su muna bayanin wannan abubuwan da ake samun riba a cikinsu hukuncin riba kata an dun musulmi ya san da cewa menene haramun ce tana daga cikin abin da malaman fiqh suke ce ma al-ma'lumu min ad-dini bid-darura da dole ne kowanne musulmi ya san shi domin alkur'ani karara safha guda sukutum allah maɗaukakin sarki bayanin riba gaba ɗayanta da ƙarshe kuma sai ya liƙe da aya wadda take ita ce ta ƙarshe ma'ana al'amari na riba yana ɗaya daga cikin jawabi nasihohi na ƙarshe da allah maɗaukakin sarki muna an gane da kyau ko kuma asalin riba daga yahudawa ne su suka fara wannan ribakin hatta kuma a wannan zamanin su ne ke jagorantar ta idan muka shiga a cikin hadisi duka za ku gani nau'ukan riba da hukuncinta cikin me ake samun riba malai cewa an jabir radiyallahu anhu kala an karɓo daga jabir allah ya da shi ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akilar riba allah ya la'anci manzon allah ya la'anci maciyin riba wa mukilahu da wanda aka wakilta a wajen ribar a wajen karbarta ko kula da ita ko abin da ya kama da haka wa katibahu da kuma mai rubuta ta an gane ko kenan su ne kenan mai suna laikon tabilkin nan su sun ma rubuce rubutawa ko tun da su za su baka kudin kuma su rubuta ko to kaga su sun ma sun kara ma akan wannan wa shahidaihi da yan shaidu an gane ko in za a tayya banki wajen doka bashi tare da ka ake tahiya an gane ko to duk kana ciki dan shaida ne kai ma wa qala sai ce hum sawa'un dukkan su dai suke a wajen mi a wajen zunubi wani da cin daɗi kuma wani da shan wahala ko dan a nuna maka bala'in abun da kai da wanda ya ci kai da ka kai shaida da ka rubuta da aka wakilta da wanda ya ci abun dukkan kuɗai suke a wajen Allah maɗaukakin sarki don munin abun da girmansa malamai kuma suke cewa a kullu zambin wusifa billa'ani fa huwa kabira duk zunubin da aka siffanta shi da la'anta to yana nuhin babban laihi ne da kaji an ce la'anallahu kaza ko la'ana kaza to ana nuhin wannan laihin yana ɗaya daga cikin alkaba'ir manya-manyan laihuka an gane da kyau ko a cikin wannan hadisin walil bukhari nahwuhu akwai ga bukhari makamancinsa min hadithi abi juhaifa a hadisin abi juhaifa wannan hadisin yana nuna muna ashe dukkanin wanda suke aiki a ƙarƙashin banki wanda yake ta'amuli da riba to su ma suna a cikin wannan wa'idin wannan hadishin suna a cikin cin riba ko da ko sharar bankin ne kake yi ko da gadin bankin ne kake yi an gane ko kai ko da ma ginar ce aka ɗauko ka kai inda ka san banki ne za a ginawa to baya halatta ka gina misali wanda aka ɗauko hayan masallaci aka ɗauko sa haya ya gina masallaci an biya shi kuma zai samu lada to haka kuma shi ma wanda aka ɗauki hayan sojan ginar banki ko wajen gina gidan giya ko wannan shine kenan domin dukkan wannan yana shiga a cikin faɗin mi wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kada ku yi taimakekeniya a wajen sabon Allah da ketare iyaka ina mamaki ni har yanzu tambayar kaina nake wai duk musulman ga da ke aiki a irin wannan bankunan wai duk ina suka samu fatawar halaccin su yi aiki a wannan bankin ni har yanzu abin da nake tunani kenan domin ni abin da na sani gaba ɗayan malaman sunna malaman ahlus sunna sun ta akan cewa wannan bakuka haramun ne aiki a cikinsu don saboda ribar da suke amfani da ita allah ya muna rahama mun shigo a zamanin da manzon allah yake cewa lokaci zai zo wanda mutum zai nemi kuɗi babu ruwan shi ta ina ya same su ta hanyar halal ko ta hanyar haram mala ya ce wa an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi dan mas'ud allah ya dada shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama kala daga manzon allah ya ce an riba salasatun wa saba'una baban riba kuha guda saba'in da uku ce wannan kalima ta an riba malamai sun fassara ta da cewa tana nuhin duk zunubin da aka wuce gona da iri a cikinsa shine ma'anan kalima ta an riba a nan an gane ko kenan ba riba ba istilahan riba lugatan kenan riba tana da ƙohohi guda saba'in da uku aisaruha mithlu an yanka harrajulu ummahu mafi ƙarancinsa shine mutum ya sadu da ma'aifiyarsa an yanki hanan ba aure ba ma'ana ai an yata'a an yata'a rajulu ummahu mafi ƙarancin ƙohuwa ta riba shine misalin mutum ya sadu da ma'aihiyarsa ya yi zina da ita wanda ko zina mafi muni daga cikin zina mafi muni shine mutum ya yi zina da muharramarsa wadda baya halatta ya aure ta kamar ma'aifiyarsa kamar kanwarsa da abin da ya kama da haka wa inna arbar riba kuma riba mafi tsananta wanda wannan shine dalilin da yasa malamai suka ce wannan kalmar ta riba a can ba tana nuhin waccan riba ba tana nuhin duk duk zunubin da za a wuce gona da iri wajen yinsa wa inna arbar riba kuma riba mafi muni ma'ana zunubi mafi muni wanda aka wuce gona da iri irdur rajulil muslim shine cin mutun cin mutuncin mutum musulmi rawahu ibnu majah ibnu majah ya hutar da shi mukhtasaran a takaice wal hakim bi tamamihi al imam al hakim ya kwararo sa gaba ɗayansa wasu hahahu kuma ya inganta sa wannan hadisi yana nuna muna munin riba an gane ko ta yanda mafi karancin sa shine mi mutum namiji mutum ya sadu da ma'aifiyarsa wal iyadu billah da za a ce maka wannan ya ce bashin riba ko ya ba da bashi da riba wannan kuma ya sadu da ma'aifiyarsa da wanga shi za a kallo a ta inna lillahi wa inna mai yawa sai an dauki dutse na dutse ana jiwar ko jayyid to kuma ga wani wanda kuma ya hi riba har yanzu shine cin mutuncin mutane manzo Allah ya ce riba mafi tsananci shine cin mutuncin musulmi domin dukiya da mutunci wanne ya hi wani ni hausa ke cewa mutunci ya hi kuɗi to shi yasa cin mutunci ya hi cin cin cin dukiya domin ita riba cin dukiya ne shi kuma gigaran mutum da zaka yi aibanta shi da zaka yi wulakanta shi da zaka yi idan mutane cin mine ne cin mutuncinsa ne an gane ko to sai dai a riba tabbas gigara ta riba girma a zahiri amma a baɗini riba ta gigara girma kun san dan me yasa domin ita gigara da ka yi ta mutuna nan da ka yi gigaransa shi kenan ko shi ne ka ci mutuncinsa kuma bakin nan da ka ƙare shi kenan ta ƙare zunubin an rubuta shi kenan an wuce amma ita riban matsalar ta shine ba ta tsaya da an yi ta ba kudin da ka samu ta hanyar ribar su za ka je ka ci da iyalinka ka ci da wane ne ka ci da wane ne kuma za Allah ya ce la ya dakhulul jannata jasadun ghuziya bil haram to kun ga shine matsalanta kenan arriba a me ke da suna alghiba ashaddu min arriba halan warriba ashaddu min alghiba ma'alan a kai tsaye za a ce riba gigara ta riba amma a ƙarshen al'amari riba ta himi riba ta himi ta hi gigara don ita sharrin ta ci gaba yake ta yi za ka yi ta ci da iyalinka ne da ita Allah ya kare mu ma'ana dai wannan kenan ba yana nuna ba sauƙin riba a'a domin ita ci gaba take yi malai cewa an abi sa'idun al-khudri har yanzu yana daga cikin abin da yan uwa zai muna hatsarin riba shine a cikin alkur'ani babu wani laihi da Allah ya ce mai yin sai ya shirya yaƙi da shi in ba shari na riba ba shi yasa ni duk yanda za ka mini daɗi a kan riba wallahi ba zan taɓa maka sauƙi a kan riba ba duk wanda ya mini tambaya a kan riba kawai abin da nake ce mishi wallahi wallahi duk yanda za ka yi ka nisanci riba don babu wani laihi da Allah ya ce mai yin sai ya shirya yaƙi da shi in ba ni ba in ba riba ba fa'adhanu bi harbin min Allah ku shirya yaƙi da Allah za ka iya yaƙi da Allah a ko ɗan saburo ba za ka iya yaƙi da shi balle Allah madaukakin sarki wai wannan da a nuna girman abun ne alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wannan ita ce alamar masu cin riba za su tashi a ranar tashi alkiyama da taɓin hankali suna haɗuwa da hauka da kaga mahaukaci a ranar tashi alkiyama to ɗan riba ne Allah ya kare wannan shine kenan wannan mun ga hukuncin riba kai sai menene haramun ce malici yanzu sai mu gani to me ma riba wai wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya dada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la tabi'u dhahaba bidh-dhahabi kada ku sai da zinariya da zinariya illa mithlan bi mithlin sai dai kwatamkwaci da kwatamkwaci ma'ana daidai wa daida wala tushiffu ba'daha ala ba'din kuma kada ku hihita wata akan wata wala tabi'ul wariqa bil wariqi kuma kada ku sai da azurfa da azurfa illa mithlan bi mithlin sai dai daidai wa daida wala tushiffu wala tushiffu ba'daha ala ba'din kada ku hihi ta sashi akan sashi wala tabi'u minha ghaiban binajizin kuma kada ku saida daga gareta wanda yake babu shinan da wanda yake nan wannan hadisin yana bayani ne akan as-sarf nan la tabi'u ay la tasrifu ana nuhin a canji kada ku canza zinariya da zinariya sai dai daidai wa daida sannan kuma hannu da hannu shine ma'anan wala tabi'u minha gha'iban binajizin kudin da muke amfani da su a yanzu da wace kima ce suke aiki kimar mi kimar zinariya an gane ko to shine idan za ka ma mutum canji ba za a fifita ba misali zai canza maka jikka kana son canjin jikka e to sai ka kara min dala biyar riba ta canjin da na maka to wannan riba wannan biyarkin da ya kara maka mice ce riba ce dan mi dan an samu fifiko sai an samu mi mislan bi mislin ya baka jikka da guda zaka bashi canjin 20 20 da nawa da goma kada a kara komi a ciki shine ma'anan kada ku saida ta sai dai kwatankwaci da kwatankwaci ma'ana kada ku canza sai daidai wa daida shine sharadi na harko na canji daidai wa daida kada a hihita wani akan wani sharadi na biyu shine yadan biyadin a wani autar riwaya a wannan riwayar shine ga'iban binajizin ma'ana kada a samu tsaiko canza mini shikka a to masha Allah ga canjin to ba matsala in zan ta in dawo sai in baka shekar to wannan bai bai halatta ba idan aka yi haka an yi me an yi riba canjin jikka to ba matsala kawo ba ni in baka an gane ko shikenan kai ashe ban ma taho da jikkar da nace ki canza min ba to ba ni ramce yanzu abin da zaka amsa menene ramce ne an kauce ma mi an kauce ma riba amma da zaka amsa to bari zan ta in ka maka canjin in ka maka jikkar da na amsa wannan menene riba ne ana ganewa da kyau shine wannan abin da ya samu zala na ce azhabu zahabi zinariya da zinariya da azurha da azurha don lokacin su sune kudin su mu kuma a yanzu kudin mu kima ta mecece kima ta zinariya muttafaqun alaihi mali ce wa an ubada tabni samit an karbo daga ubada dan samit radiyallahu anhu Allah ya da shi qala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب زيناريا دا زيناريا والفضة بالفضة أزرها دا أزرها والبر بالبر الكما دا الكما والشعير بالشعير شعير دا شعير شما نوعي ne na wani abu da yake shi ma kama da alkama na wani abincin larabawa ne sha'ir kamar alkama take ita ma watamru bitamri da dabino da bi da dabino wal milhu bil milhi da gishiri da gishiri mithlan bi mithlin in za a canza su daidai wa daida za a yi kwatankwaci da kwatankwaci sawa'an bi sawa daidai wa daida yadan bi yadin hannu da hannu fa idha ikhtalafat fa idha ikhtalafat hadhihi al asnaf idan wa'annan nau'ukan suka samu suka suka bambanta fabi'u kaifa shi'tum to ku saida su yanda kuke so idan kana yadan biyadin idan ya kasance hannu da hannu wannan hadisin shine umda a wajen bayanin ma tadkhuluhu riba abinda riba take shiga a ciki nace muku ba komai riba take shiga a cikin sa ba to wannan hadisin shine madogara ta bayanin abinda riba take shiga a ciki malamai sun yi sabanin abin da riba take shiga a ciki ta hanyar wannan hadisin wasu malamai suka tai akan cewa wannan abubuwan da manzon Allah ya zano su kadai ne riba take shiga a ciki ku zano mini su zinariya aha azurfa alkama aha sha'ir dabino gishiri suka ce to wannan abubuwan guda shidda su kadai ne riba take shiga a ciki duk wanda ba su ba to babu riba a ciki an gane ko jayyid to sai dai jumhurul ulama mafi yawan malumai sun tafi akan cewa a'a nan manzon Allah ya ba da misalin su ne amma abun da riba take shiga a ciki kullu ma yukalu wa yuzan wa yut'am dukkanin abun da ake auna shi kuma ana cinsa to riba tana shiga a cikinsa duk abin da ana auna shi kuma ana cinsa to riba tana shiga a ciki domin duk wannan abubuwan da muka zano ana auna su kuma ana cin su ko akwai abin da ba a ci gishiri ba a cin shi in babu babu gishiri a miya tana ciyiwa ba ta ciyiwa to duk abin da ake ci in dai har ana auna shi awo kala biyu ne akwai awo na kaili akwai awo na nauyi awo na kaili shine ma'anan kaman tiyoyi ko tasa da ake yi awo na nauyi shine ma'anan na wannan da ake yi kilo nawa kaza nawa a ban ji ba sakeli sakeli yawa hausa sakeli suke cewa jayyid jazakumullahu khairan to wannan shine kenan yanzu kenan ku bani misalin wani abu wanda bai zo a cikin wannan hadisin ba wanda riba take shiga a ciki bayan shi sai zinariya ita ai ba a cinta ko to ita kuma hukuncin ta daban ne ita kuma dan saboda asamaniya dan saboda ita a matsayin kuɗi take an gane ko shi ma duk abin da matsayin kuɗi yake ana bada shi a sai wani abu to shi ma ya zama tomi riba tana shiga a cikinsa an gane ko wannan shine kenan ku bani misalin abin da bai zo ba a nan a wannan hadisin kuma sannan akwai riba a ciki hatsi jazakumullahu khairan dan me yasa kace akwai riba mhm dan saboda ana auna su da mi kuma a'a wannan ba ita kadai bace illa ko ba shi kadai bane dalili dan awo kawai baya sa ya zamanto riba yawwa a'a baka wadi nabin ba har yanzu a ana cin shi jazakumullah shine illa ta biyu illa ta farko shine ana aunawa ya samu wannan illa ta biyu shine ana cin sa domin dole sai an samu wannan guda biyu domin kace awo kawai misali kusa ana awanta ko ba awanta to shikenan sai a ce akwai riba ciki babu riba ciki dan ba a mi ba a cinta to ku bani misalin wani abu kuma a shinkafa wannan yan gida ce kowa ya santa ko son nake wani abu haka na musamman aha a nama tawa nama na farko ana awon shi ko ba awon shi ana awon shi ana cin shi akwai riba a ciki amma ya bambanta da dabbobi nama yankakke shi riba take shiga amma akuya ko saniya ko raƙumma in dai da ransu tana umbo tana shibrawa to babu riba a cikinta kana ya ka ba da ɗa guda a baka ɗa biyu an gane ko amma baka ka ba da nama kilo guda a baka wani nama wani iri kilo biyu an gane ko matukar dai naman jinsinsa guda ne shine ma'anan to dukkanin abin da ake aunawa ana cinsa akwai riba a ciki da abin da yake a matsayin kuɗi an gane ko to ya ake riba ta shiga a cikinsa ta hanyoyi guda biyu na harko shine ta hanyar a samu fifiko in jinsinsu guda ne na biyu shine ta hanyar a samu jinkiri shi kuma jinkiri yana shiga gaba ɗayansu jinsinsu guda ne ko ba guda ba ne to dole sai an samu wannan za mu ƙara ganin wannan bayani a hadisi na gaba an gane da kyau mafi girma abin da za ku riƙewa shine ba komi ne ba ke shiga a cikinsa ba an gane da kyau ko jayyid malai ce wa an abi huraira radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya dada shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce az-zahabu biz-zahabi zinariya da zinariya waznan bi waznin nauyi dai da nauyi dai mithlan bi mithlan iri dai iri dai kada a fifita an gane ko wal fiddatu bil fidda azurha da azurha waznan bi waznin nauyi da nauyi mithlan bi mithlan ɗai wa ɗai iri ɗai iri ɗai faman zada duk wanda ya ƙara akan akan akai aw istazada ko ya nemi a ƙara masa fahuwa riban to wannan riba ne wannan shi ake ce ma ribal fadl domin riba kala uku ce akwai riban nasi'a ribal fadl sannan ribal qard kowannensu za mu gansu da guda-guda amma wannan hadisin ya muna bayanin ribal fadl ne an gane ko me ake cima ribal fadl shine za ku yi canjin wani abu kuma abun nan iri ɗaya ne sai a hihita wani akan wani to wannan an samu ribal fadl bil misali ya tadhil maqal kana da me yake da suna shinkafa 'yar turai ko 'yar indiya shi kuma wannan yana da shinkafa 'yar niger sai ce kai abokina ni shinkafa nan ta niger yau ta indiya ta shigo min rai ga tiya biyu ba ni tiya guda waccan tun da waccan ta tsada abinda suka yi sun yi daidai a sun yi daidai ba su yi daidai ba don me yasa don an samu me fifiko shine ma'ana alfadl an samu fifiko an fifita wata akan wata alhali dukkanin su menene shinkafa ne kinan dole su zamanto dai an gane ko in kana son shinkafa waccan sai da taka ka zo ka sai waccan shine abin da zaka yi amma in dai har zaka yi musanya to maza Allah ce mithlan bi mithlan daidai wa daida in dai jinsin su guda ne wannan shine ribal fadl mu je a gaba sai mu ga nau'i na biyu an gane ribal fadl ku ba mu misali na dan ina so ku rike wannan babin da kyau ku ba mu misali na ribal fadl riba ta fifiko shinkawa da masara sam wannan ba shiga a ciki ribar fadl ba ta shiga a cikin jinsin wanda ba ɗaya ba naman sa aha da naman ƙananan bisashe akwai bambanci an gane ku inda kamar misali ka ce muna saniya yar mai yake da suna kiwon gida da saniya ta kiwon daji wannan sai mu ce za a iya samu amma in dai jinsu su ya bambanta wannan naman kaza ne wannan naman kaza ne an gane ko aha jazakumullahu khair da ka ce dabino shikenan dabino hori da jajaja ka kawo tiya guda shi ya kama tiya biyu don saboda ka kame shi jajaja to wannan akwai riba dole dai sai an samu mi daidaito akwai hadisin da zai nuna mana wannan karara an gane ko babban misali na canji za ka canza ma mutum jika biyar sai ka ce to zan canza ma amma sai ka kara mini wani abu wannan abun da aka kara shi ne ribal fadl domin karin da yi kamar ya hihita shi kudin shi ne akan nawa akan naka alhali kuma duk sefa ce ko amma kuma in nera ce shi wannan kuma an samu bambanci malai ce wa an abi sa'idin daga abu sa'id wa abi huraira da abu huraira radiyallahu anhuma Allah ya da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah ista'mala rajulan ala khaybar ya sanya wani mutum aiki akan gona ta khaybara sunan garin da aka kori yahudawa ne faja'ahu bi tamrin janibin sai ya zo masa da dabino na janib فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يتي مسا أكل تمر خيبر هكذا دد بين خيبر هكا سكي فقال لا سيتي آآ آه والله يا رسول الله آآ آه والله يا مائكين الله إنا لنأخذ الصاع من هذا ممنا كربان سائي دقوانا أنغانيكو والثلاث بالصاعين إنا لنأخذ الصاع من هذا منا كربان سائي na wannan dabinon janibi mai kyau bisa'aini mu ba da sa'i guda biyu wa salata da sa'i guda uku faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce la tafa'al kada ka aikata bi'il jam'a ka sai da gaba ɗayansu bidarahim da dirhami sun mabta bidarahim janiban sannan da wannan dirhamin sai ka sai janibikin da kake so mai kyau wa qala fil mizani mithla dhalika kuma ya ce a wajen mizani a wajen nauyin kwatankwacin haka muttafaqun alaihi abinda wannan hadisi yake nunawa shine manzo wani mutum ne ya zo ma manzo Allah da dabino mai kyau da ake ce ma dabinon janib sai manzo Allah ce kai duk dabinon gonan nan haka yake mai kyau sai ce a'a manzo Allah muna ba da namu dabino ne marar kyau marar daraja sa'i biyu ko sa'i uku sai a bamu mai kyau irin wannan sa'i guda sai manzo Allah ya ce a'a wannan riba ce in kana so sai dai ka sai da naka marar daraja da kuɗin da ka sai da shi sai ka sai me sai ka sai wancan mai daraja an gane ko wannan shine kenan muttafaqun alaihi misalin da kenan wancan ya bada wali muslimin a riwaya ta imam muslim wa kadhalika mizan haka kuma shi ma mizani domin wancan na awon tiya tiya ne da bino tiya tiya ake awon shi to idan ya kasance shi ma na mizani ne na nauyi ne shi ma haka nan nauyin dole ya zamanto ɗai kada a fifita nauyin wani akan na wani wa an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma kala daga jabir dan abdullahi Allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an bai'i subrati min tamri manzon Allah ya hana sai da tsulin dabino la yu'lamu makiluha wanda ba a san awanta ba ma'anan ba a san tiya nawa ce ba bilkailil musamma min tamri da abun awo wanda aka sani na dabino rawahu muslim baya halatta a sai da dabino tsuli wanda ba a san ba a san ba a san tiya nawa bane an gane ko dan me yasa aka hana wannan dan saboda mi aljahala ko ba a san takamammai kilo nawa bane mai yiwa ka sai shi kana tsammanin tiya biyar ce alhali bai kai haka ba ko ya wuce haka to shi yasa sai aka ce dole sai an mi dole sai an auna dan saboda kada a samu kwaruwa a ciki in aka sai da haka to an yi aljahala kuma akwai riba a ciki an gane da kyau ko amma wannan ya shahi dukkanin abin da ake aunawa ne akwai abin da asali shi ba a auna shi ku bani misalin abin da ba a auna shi a asali har yanzu kun ba a auna shi a albasa ana albasa ai buhu ake ana auna ta maka ita ma a rubuce take haka nan akwai kilo akwai demi par gram suke kilgata san gram na abin da ya kama da haka babban misali shine kankana kun taba gana ana awon kankana shi yasa ittifaqan kankana kun ga babu zakka a cikin ta kuma sannan babu riba a cikin ta kana aika kawo kankana da guda ka ce kai abokina kankana ga alamu mai kyau cewa ba ni taka da biyu ka ka mishi kankana yan maradi shi kuma ya kawo maka yar burkina in ana shigowa da ita daga burkina an gane ko don saboda babu riba ita a cikin ta mala ya ce وعن معمر بن عبد الله دغ معمر دان عبد الله رضي الله عنه قال يتي إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناكسنتي إنا جم منزان الله يناتي والطعام بالطعام أبنتي دا أبنتي مثلا بمثل كتنكتي دا كتنكتي وكان طعامنا يومئذ الشعير أبنتي مكو يا كسنتي أولا لوكتي شيني شعير رواه مسلم معناه daidai wa daida kada a hihita wani akan wani wa an fadala tabni ubaidin radiyallahu anhu qala daga fadala dan ubaid Allah ya da shi ya ce ishtaraitu yawma khaybar qiladatan na sayi a ranar yakin khaybar wata sarka bithnai ashara dinarin da dinari goma sha biyu fiha zahabun wa kharazun a cikin zinariyar akwai a cikin sarkar akwai zinariya da kharas alkharas su ne 'yan duwatsu wanda ake sa ma zinariya misali in aka yi sarka ana sa 'yan duwatsu tsakaninta ya ce fafassaltuha sai na rarraba ta ana na raba zinariyar daban 'yan duwatsun daban fawajattu fiha akthara min ya ashara dinaran sai na samu dinari hiye da goma sha biyu فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سينا أنبتا ما منزان الله هكا فقال سيتي لا تباع حتى تفصل باء سيد إتهكا حرسي الرباتا زينارير دبان سنة اندواسون دبان an gane ko don me yasa don su a lokacin da zinariyar suke sayi zinariya za ka bada a baka zinariya to kenan dole kada a samu fifiko kenan su a lokacin su tunda babu kuɗi duk sarƙar da za ka sayi sai an bambanta ga 'yan duwatsu daban kudinsu daban ga zinariyar daban ita ma kudinta daban don saboda kada a samu riba a ciki mali ce wa an samura tabni jundabin radiyallahu anhu daga samura dan jundab Allah ya da shi annan nabi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah naha an bai'il hayawani ya yi hani akan sayar da dabba bil haiwani da wata dabba nasi'atan tare da jinkiri rawahu al-khamsa marwaita hadisan nan guda biyar suka rawaito sa wa sahahahu tirmidhi imam tirmidhi ya inganta sa wa ibn al-jarud da ibn al-jarud wannan hadisin yana bayani ne akan cewa baya halatta a sai da dabba da dabba da jinkiri wannan shine yana bayani akan riban nasi'a riba ta jinkiri me ake nihi da wannan ina da akuya kai kuma kana da bunsuru sai na ce maka kai da Allah ba ni yar akuya nan taka in baka bunsuru na sai ka ce to ba matsala dauki ga akuyan nan sai ce to ya ja akuya ya ce to akuyar ha bunsurun ha sai nan sai nan da baya zan kawo maka shi an gane ko sai nan da baya zan kawo maka shi to a wannan wurin an samu riba dan me yasa dan shi yanzu zai ta yi amfani da abun shi kai kuma fa kai kun baka da abun balle kai amfani da shi tana iya ma ta aihu da sauransu kai kuma da a ce an kama kai ta da kasa ta cikin akuyanka ta musu ciki sun aihu su ma kina an samu nasi'a an samu jinkiri wannan shi ake ce ma riban nasi'a an gane ko kenan dole sai an samu yadan biyade ga akuyata ba ni bunsurunka ga bunsuruna ba ni akuyar an gane ko shine ma'anar wannan malai cewa an abdullahi bin amr radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amarahu manzo Allah ya umurce sa an yujahhiza jayshan akan ya kimtsa runduna fanafadatil ibilu sai raƙun masu ka ƙare mana a shirya rundunar da za a ta yaƙi sai raƙun masu ka ƙare fa'amarahu an ya huda ala kala ishi sadaka sai manzo Allah ya umurce sa akan ya ɗauka akan a kala'ish sadaka ma'ana su ne raƙumman da za a kawo na zakka ma'ana ya amsa ga mutane ya ce sai an ka raƙumman zakka sai a biya su ƙwale ce fakuntu a hudul ba'ira sai na kasance ina karɓar raƙumi guda bilba'irai ne da cewa za a ba su raƙumi guda biyu ila ibilis sadaka in raƙumman sadaka suka zo rawahul hakim imam al-hakim ya inganta sa wal baihaqi da imam al-baihaqi wa rijaluhu thiqatun sannan marawaita hadisan yardaddu ne amintattu ne an gane wannan hadisin an tsallake wanne aka tsallake sami'tu rasulullah sallam yaqulu to kun gani yauwa wannan hadisin shi kamata a ce an yi sannan ai idza tabayatun bil ina kun gane ko kun bi ne da na fassara shi ko ba kuma kai shi ba ai kun bi ne ko jayyid wannan hadisin shi kamata a ce shi zai biyo baya dan shi da wancan kaman cikar juna ne jayyid wannan hadisin mu yi da bayanin shi in yi sosai mu liƙe da wannan hadisin na ƙarshe wannan hadisin manzo Allah ne ya umurci Abdullahi bin Umar ya shirya runduna wadda za a ta yaƙi idan za a ta yaƙi shirya runduna ko ana buƙatar raƙuman da za a hau to sai kasance raƙuman sun ƙare an gane ko busu isa ba sai manzon Allah ya ce to ya je ya amso wajen mutane ya ramto wajen mutane da sharaɗin in aka kawo zakka za a ba su raƙumi guda biyu a marmakon raƙumi guda da aka amsa nasu an gane ko sai haka wannan hadisin me yake nunawa babban abin da yake nuna shine ka'ida duk abin da riba ba ta shiga a ciki to babu lahi a samu mi a samu mi fifiko duk abin da riba ba ta shiga ciki babu lahi a samu mi fifiko ina da buhu guda na shinkafa ina so ka canza mini da shinkafa yar indiya in na ka maka buhu guda kai mi za ka bani dole mi za ka bani buhu guda daidai wancan duk da ku taka ta tsada in baka yarda ba to sai in je in sai da nawa in zo in sai da kuɗi naka an gane ko dan me yasa dan akwai riba a cikin mi a cikin shinkafa an gane ko to ga wani misali ina da moto wannan katon nan mai mai gurnanin nan an gane ko wanda ɗazu sha muna kai to yanzu ni kuma ina shi kuma salahuddin yana da motuna guda biyu kasiya yana son nawa to sai in ce ba ni kasiya ɗa biyu in baka wannan an gane ko ya yi ko bai yi ba don mi yasa saboda babu riba a ciki an gane ko wannan shine da kuka rike wannan ka'idar to za ku san abin da ke da riba da abin da babu riba kina mafi yawancin riba cikin abinci ne da mi da kuɗi abincin ma ba kowanne ba sai wanda ake aunawa to mu liƙe da wannan hadisin مالك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة إذن كي تنكي دعينة ميكي سنة البيع بالعينة شيني وند مكي أوانشان حديث daga cikin kasuwancin da aka hana shine mutum ne zai zo wurinka ya sai kaya gare ka an gane ko idan ya sai kayan gare ka misali a jika ɗari ya sayi sai ya ce to shi bai da kuɗin yanzu kuma yana buƙatar kuɗi ma asali bashi ne yake so gare ka dan ya san baka bashi bashin sai ce to ka saida mishi kaya kaza jikka ɗari to yanzu nawa ka sayi wannan kayan da ka saida mini to na sai jikka saba'in sai shi ya huda jikka saba'in ya mi ya baka yanzu kuma yana biyar ka nawa jikka ɗari ya ci riba jikka nawa jikka talatin wannan jikka talatin kin su ne riba shi ne dubarar da suke yi an gane ko to a zahiri a nan manzo Allah kamar yana cewa ne idan kuka yi ta kasuwanci da riba wa akhadhtum aznabal baqari kuma kuka riki bindin raqumma wa raditum bizar'i kuka yarda da noma ma'ana noma ya shagaltar da ku a bayan raqumma wa taraktumul jihada kuka bar jihadi sallatallahu alaikum dhullan Allah zai dora kaskanci akan ku la yanzi'uhu ba zai cire wannan kaskancin ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun koma ma addininku rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin min riwayati nafi'in anhu daga riwaya ta nafi wa fi isnadihi maqalun a cikin sanadinsa akwai ta cewa amma dai hadisi ne ingantacce wali ahmad nahwuhu akwai riwaya ta ahmad makamancinsa min riwayati ata daga riwayar ata wa rijaluhu thiqatun mazajen wannan hadisin tabbatattu ne yardaddu ne wa sahahahu ibn al-qattan al-imam ibn al-qattan ya inganta sa na so mu ida wannan babin to sai dai me yake da suna akwai dan uwa da ya kawo mana ziyara na ce to yana da kyau ya dan jefa mana wasu kalmomi ko da na minti goma ne insha Allah dan saboda mu amfana in Allah yarda malam mikirtuna sheikh tafaddalu abdulghani bin yaqub bin ayub da farko malam abdulgani yana ɗaya daga cikin uwanmu matasa masu da'awa musamman a kafafen rezo sosiyo wanda allah ya marayuwar shi albarka ya kware a wajen yare guda biyu shine faransanci da kuma larabci yana maka larabci sai ka ce balarabe kuma yana maka faransanci allah yana gani sai ka ce bature da ina ganin shi sau da yawa akwai ma wata wani grup da ke da kwai na kaman kalubalantar musulunci da kiristanci bature zai zano shubuhohi a cikin musulunci na nuna aibin musulunci sai a samu wani musulmi shi kuma ya maisa raddi ya banye masa wannan shubuhohin kuma ya kama su dalilai daga cikin littattafansu to sau da yawa ina ganin komantikinsa yana, yana maida musu wanda wannan shine abin da muke so samu matasa wanda suka kware a fannin faransancin don saboda su kare muna wannan fanni na irin wanda suke karanto addini da niyyar su rudawa mutane kwakwalwa kuma mahaddacin alkur'ani ne domin a yanzu haka ma yana da makaranta ta tahfiz ta hardar alkur'ani wadda sunan makarantar markas abu hanifa daga cikin alkhairin wannan makarantar hatta suna da marayu da suka ɗauki nauyi wanda ake ba su karatun addini kuma marayun sun hito da kasashe daban-daban idan kuma ta ba kwanaki na taɓa raba wani liyan wanda yake bayanin akwai marayu da ake so a ɗauka wanda na rarraba shi a cikin grup kuma da dalilin wannan an samu hatta daga maraɗi wanda su kawo yaransu idan kuma ta ba kwanaki mun yi wani bako daga maraɗi lokacin da ya zo ya zo kawo wasu marayu ne wanda ya zo kawo a wannan makarantar tasu da ake ɗaukar nauyinsu muna fatan Allah ya kara ma rayuwar shi albarka kuma ya kara muna irin su ya zo na ceto yana da kyau mu amfana da abin da zai faɗa muna Allah ya saka ma malam da alkhairi fal yatafaddal mashkuran ma'jura bismillah
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin ikonsa da ganin damansa muka zo a wannan masallaci mai albarka muka hadu da malamai masu albarka da kuma 'yan uwan musulmi masu albarka allah ya kara muku albarka 'yan wara musulmai gaskiya ni hausan ma koyota ne da haka za ku ga waɗanda suke bibiyar karatutukanmu wata rana sai ga wata rana mu kawo aya ko hadisi yadda za a yi a fassara aya daidai ko hadisin masalakin da hausa eh da hausa sai wata rana ga mun kauce wa aya kawai da ko mu wuce wa kawai saboda ba wa hausan sai kuna ganewa don haka a yi mana aikin gafara gaskiya yadda malam ya fada dama mu karatun boko muka yi da karatun addini musulunci wanda ina gani ta hanyar wanda allah ya bamu dama zuwa kasashen larabawa da mun zamna kasashen da dama irin su mauritaniya da algeria da makamantansu amma duk da haka dai mu talibai ne a wurinsu ban ma kai malami ba in ba karambani ma da ya kawo mu danga na ma so lokacin da na zo in zo kawai shiga in zamna amma da na ga mai cewa na zo masallaci yana gani da ya kamata ce na yi magana kadan madu haka tun da ma da yake a ba da karatu kadan za a yi magana kan wani abu mai muhimmanci sannan ba da malam yi mana addu'a insha Allah Allah ya kai kowa gida lafiya wannan littafi malaminmu malam sheikh muhammad bin abdullahab na usul salasa ina gani mun mafi yawancinmu sun karanta ta saboda kowane ahalin sunna za ka gani in ya fara karatun tauhidi da wannan littafi yake fara duk da cin wasu suna fara da alkawai da arba da su kitabu tauhid duka sun littattafai malami to malam yana karantar da mu a nan wasu abubuwa da dama daga cikinsu yana so ya kwatanta mana abinda kowane musulmi ya kasance wajibi a kai ya kamata kowane a cikinmu a ce waɗannan ababe ya ya abun nan ya karanta su kuma yana yana aiki da su misali na farko da malam ya fara ya ce ilam ka san kai a matsayinka na musulmi rahimakallahu ala shikanka annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail wani akwai wasu matsaloli abun nan matsaloli guda hudu waɗanda sun kasance wajibi akan kowane musulmi bai ce wanda ya kamata musulmi ya yi ko wani falal a yake wajibi ma ne akan kowane musulmi ya aiki da su daga cikinsu ya ce na farko wajibi na kan kowane musulmi ya nemi ilimi neman ilimi wajibi na kaina a kanka wanda ya ce saurare ni a nan da waɗanda za su saurare ni ta kofofi yada bayanai na zamani irin su waɗannan wanda wajibi na kan kowane musulmi ne kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to wajibi na kanka waɗannan abun nan abubuwa da malam ya kawo cikin littafin nan da ya ce wajibi na kanka karanta su kuma ka aiki da su na farko ce ka nemi ilimi neman ilimi wajibi ne kuma malam neman ilimin ma ya fassara maka miye neman ilimin ko miye ilimin da aka ce ko ni ilimin da aka mata ka nema shi ne malam ya ce ilimin na farko ka san waye Allah wane ne ubangijinka a ka san wane ne ubangijinka ba mu da lokaci mu fassara duk ɗan anan kawai za mu takaita ne kawai mu wuce saboda ba mu lokaci amma na ga wata rana malam zai ba ku abun nan darasi a kanta na biyu yace mutum ya san kuma waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku mutum ya san miye addini musulunci amma bai yi shiru ba yace game da dalili saboda shi addini musulunci ba shi da son zuciya ko da son rai mutum duk abin da za ka aikata cikin addinin musulunci sai ka kawo dalili misali na ce muku yau idan kun shi gida kowa yi kokari ya raka goma to kafin in tashi nan ga kowa zai tambaye ni ne abin da ya kamata a yi shi na ce malam to kace a yi nan nafila raka goma to raka goma nan kana da dalili a kai in akwai dalili za ku saboda ba ni ne zan biya ku ba kowa ka shi Allah din subhanahu wa ta'ala shi zai biya ku to in ba maganar shi ko ba maganar ma'aikin shi to kun ga in kun yi ku aikin banza da haka yace addinin musulunci saninsa sai game da dalili baya wannan bala yace na biyu ka yi aiki da ilimin da ka nema to kaga in ba ka yi aiki da shi ka zamo irin su yahudawa waɗanda suka san littafin allah suka san abin da gaskiya kuma suka ba da baya da haka ya kamata kowane musulmi bayan ka yi karatun ka san waye allah waye manzo allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa kuma ka san yi addinin musulunci game da dalili to ka yi aiki da iliminka wannan shine zaman lafiyanka duniya da lahira na uku mana ya ce a da'awatu ilai iri yadda malamin mu yake yi ya ce ka ce mutane ka kirayi mutane zuwa ga ilimin da ka nema in ba haka ba zai zama hujja a kanka kun ga inna lazina tumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda zaka zamo a cikin wayannan bayan sun kana ta addinin musulunci sun san me waye Allah da makamantan sun san tauhidi kuma sun sun suna goye ilimi liyashtaru bidhalika thamanan qalila Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace bayan wannan malam yake kuma as-sabru ala al-azafi yake ka yi hankuri a kan wannan neman ilimi lokacin da kace neman ilimi ka yi hankuri duk wanda ya taba zuwa neman ilimi ka fita daga gidanku to ku duba ma waɗanda ba su taba zuwa ko ina ba a ce misali suna garin yami ka tashi daga haro banda bayan ruwa ka zo nan ga saboda ka zo ka nemi ilimi a hanya zaka ga wasu abubuwa da za su kuzatar da ke amma duk da haka zaka ji abin da zaka daure saboda ka san abin da zaka zo nema ko ba haka ba amma to ku duba su imam bukhari da su imam muslim da makamantansu suna fitowa kasashen su su tafi kasa abun nan za su yi abun nan tahiya ha wata rana sai ga mutum yayi a wata biyu wata uku yana tafiya daga garin su zuwa inda zai zo kuma ba wai zai zo ne a karantar da shi littafi ga sukutun da guda ba a'a za a karantar da shi hadisin guda in ya inganta ko bai inganta ba to kaga to da haka kana bukata abu na hankuri lokacin da kace neman ilimi na biyu kuma kana bukata hankuri a lokacin da kana aiki da iliminka to kaga yau duk abin da kaga a cikin littattafan in kace zaka yi aiki da su a gidan kuma zaka ga waɗanda za su yi gaba da ke su nuna maka cewa kai dan izara ne kai kaza ne kai kaza ne in hiya illa asma'un sammaytumuha don kun ga waɗannan kuma su ma in baka da hankuri ba zaka yi ba matan kamar in kana aiki da iliminka in dai kana aiki da ilimin wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da kai to dole zaka samu sanar da matanka da ƴaƴanka da kowa a cikin gidanku sai ka daure malam bayan wannan na uku kana bukata hankuri a lokacin da kana dawa da ka fara dawa malam kowa zai nuna maka cewa kai da shi ba dai bane ko abokanan zama waɗanda kun tashi tare ma daga cikin su ko waɗanda kuka yi karatun ma tare wasu sai za su ke maka kana da zafin kai malam ba mu da lokaci ne amma ni da nake muku magana an taba tsare min hanya kace wallahi sai mun baka kashi a cikin gwanna saboda ni wai na fitar da abin da littafi za mu karanta da mutane tauhidi da wasu abubuwa aka fita da matasa ka ce duk inda kun ga shi ku ba shi kashi Allah malam sai da na nuna musu cewa ni dan taekwondo ne daga baya na ka banni Allah na zama lafiya haka nan ne wallahi gaskiya eh mu ci wannan don haka kana bukata hankuri a kan neman ilimi kana bukata lokacin da'awa a lokacin kana aiki da ilimi in baka da hankuri to ya za ka yi sai ka daina ka je neman ilimin ka zo karatu an karantar da kai yau baka iya ba sai ka ce to ni wallahi ba zan iya ba to kaga za ka daina neman ilimi babu wanda ya nemi ilimi a cikin sauki birahatil jasad babu don haka ina gani malamai daga baya sai ka muku da maganar imam shafi yana cewa rahimahullah yace law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi la sura lakaffatum yace inda a ce misali Allah bai saukar da wata sura cikin alkur'ani ba illa wannan sura kadai a ce wannan wal asr shi kadai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sabta a cikin alkur'anin sa yace da ya zama mana hujja da ya ishe mu sai za mu sai haka eh ina gani to insha Allah nan ne za mu sa insha Allah don kun ga shi imamu shafi abin da yake so ya ga mana cikin wannan magana shine kawai shi suratul asr saboda makaranta ta ba amma dai kowa ya san suratul asr ko to yace wannan shi kare ya ishe mu abu na hujja Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ya taimaka mana to na gani malamin nan ne za a saya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode sosai malam da wannan nasiha wadda take kumshe da fa'ida sosai a cikin ɗan takaitaccen lokaci amma kuma akwai fa'idantarwa sosai Allah ya saka da alkhairi Amin, amin.
da ba mu kuma ikon aiki da shi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah Alaikum salam wa rahmatullah.